الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقوى الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول مع الله سبحانه وتعالى لإمام إيكم قالوا ولا اللوكة يبام إيكم أيوة تدولنا العبادة da kuma samun zama domin karanta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan babban masallaci da wannan irin babban littafi a wannan lokaci mai albarka da fatan Allah ka amfana da mu ka datar da mu ka sanya mu cikin shiriyan ka albarkan sayyidina rasulillah قال أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبهي المدني رحمه الله وشيخ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي رحمهم الله نفعنا الله بعلومهما وبعلومكم في الدارين امين ما لنك الشاء باب جامع الوقود wannan ba shi zai mana magana zai tattara lokuta da dama ya mana magana a kan shi da irin har yanzu zai imam malik bai gushe ba yana kawo mana nau'i daban-daban da irin hanyoyi da salo daban-daban wanda ake gane lokutan sallah me yasa ya tsawaita magana haka saboda ita ce a azamin ibada mafi girman ibadu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan akan unwanin da ya kawo mana babu in muka tsaya min min hayy sina'atul lugha za mu ga ana karanta shi da abubuwa zai iya daukan abubuwa uku za ka iya karanta shi babu jami'ul wuqut akan cewa wannan khabarun ne limubtada'in mahbub wa haku ma yu'lamu za'idin kama taqulu zaidu ba'da man injakuma allama ibn malik haka ya kawo ko kuma ka ce baba jami'ul wuqut baba anan maf'ulun bihi li fi'lin mahbub taqdiruhu azkuru baba jami'il wuqut wato an shafi fi'lin sai ka faɗi maf'ulun bihi ko kuma ka iya karanta shi anil jarra هذا هذا عن باب جامع الوقوف شي ما سيزمو ده اسم الإشارة ولا شي اللي يزمو مبتدا بحرف الجر انتقل في المحدود wannan duka waridin fil lugha wannan yana zuwa a lugha amma dai abinda malamai suka fi tafiya akan shi shine al-dhamma wa al-khabaru li mubtada'in mahfuz ina fata mun fahimta malam ke cewa haddathni yahya al-maliki إمام يحيى يروي ثمن إمام مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله إمام مالك يروي ثمن يحيى حديثي دقى يحيى إمام إمام يحيى يروي حديثي دقى إمام مالك شيكما يا كرقو دقى النافع مال الإمام مالك شيكما دقى المادر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر المادر سيدنا رسول الله يا شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا فآمنا الذي تفوته صلاة العصر duk wanda ya bari sallan la'asar take kubuce mishi a rayuwar shi ma ko kuma ta kubuce mishi a wani mataki na rayuwar shi ka annama witira ahlahu wa malahu wazo Allah ya ce wannan watan kaman kuma ya asaran iyalinsa da dukiyarsa gaba ɗaya a rayuwarsa. Ka kaddara mutum ne da ya fi kowa dukiya, a wayi gari ba dukiyan ba iyalin ba komi, to fitinan barin sallan la'asar a lokacinta ya fi wannan fitinan girma a wajen Allah. Ina fatan an fahimta, ka kaddara mafi girman mai kuɗi a Afirka a ce ɗan gwata ko? Wanda ya fi kowa a duniya kuma a ce mene Bill Gates. ko to bulke ya dawo bai da komi ko mai kamfanin microscope dukkan tsari ya kaddara bayi da komi amma wannan fitinan da ya gani bai kai girman wanda ya tozar da sallar la'asar ba ina fatan an fahimta wannan ya ishe mu ko abin ban tsoro yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya lokuta yake kulawa da lokuta a game da salloli wato sallah ba a yi shi ba a sake shi ya zama na mutum ya yi yadda ya ga dama ba. Akwai abubuwan da za mu tsaya a kan wannan hadisin mu duba su da kyan gaske. Na farko za mu koma sina'atin lugha. Malam ya ce ka annama witira ahlahu wa malahu. Limaza nusiba ahla wannan ahla ɗin an yi mishi fatha ne an yi mishi nasba saboda shine maf'ulul thani maf'ulul thani domin fi'ilin watara yatiru yana zuwa da ma'ana biyu idan ya zo ya kawo maf'uli guda biyu su ne wanda turawa suke kiran shi subject object idan ya kawo guda biyu to yana da ma'anan salbu wato kwace abu idan ya kawo guda ɗaya kuwa yana da ma'anan naƙasa to anan idan muka tsaya muka kalli wujira ahlafu an shafe na'ibul fa'il an shafe shi bi ma'ana wujira wujira huwa ahlahu ahla huwa din da aka shafe shi ne maf'ulun na farko ahla shine maf'ulun na biyu wannan shine ra'ayin jumhur haka suka tafi amma ya juzu kuma za kenan hadisin zai zama mana duk wanda ya jangi ya ya bari sallar la'asar ta wuce mishi kai ka ce mutum ne idan muka tafi akan nasba kai ka ce mutum ne da aka wayi gari an kwace mishi dukiyarsa da iyalinsa gaba daya idan muka tafi akan nasba domin al-i'rabu far'ul ma'ana idan ko muka koma a kan cewa witira ahaluhu wa maluhu ya zama ahalu din shine na'ibul fa'il to a nan zai zama ka annama naqasu ahluhu wa maluhu kenan ma'anan zai zama kai ka ce dukiyarsa da iyalinsa sun tawaya gaba daya musiba ina ba ta an fahimta wannan min nahiya kenan Allah magana manzon Allah yana cewa uti jawami'ul kalim an bani Allah ya hore min iya zance in na faɗi magana ‘yar haka sai da za ka ɗauko hikima, kai sai ka iya littafi a ciki. To me yasa a nan aka faɗi sallar la'asar ba a faɗi shauran salloli ba, sai aka zaɓi sallar la'asar. Idan muka tsaya a nan za mu ga Alƙur'ani ma yana gaya mana hafizu ala salawati wa salati wusa. Ku kiyaye sallolin nan da sallah na tsakiya. Sallah na tsakiya an kai an dawo. Mazhaban Imamu Malik galiban sukan tafi ne malaman mazhaban malikiya in suka zo maka za su yi maka maganar salatul wusta za su ce maka sallar subahi ne ga malikun sabir in ka koma littafin shi za ka sallar sallar subahi ne yake suke kawowa amma wannan malikiya sun sha sun saba da sun samu sabani da malaman mazhabobi da dama da manhajul muhaddisi duk da daga cikin wasu muhaddisun na daga cikin malikiya irin su Imam al-Baji irin su al-Hafiz Ibn Abd al-Barr da shauran irin wa'annan irin su al-Hafiz Ibn Battal mai sharhin Bukhari a malaman malikiya shi ma suna ganin a'a ba kallon su bani bane saboda yawanci fuqaha'ul malikiya abin da suke kallo idan ka kalli sallan azhur da al'asr zaka ga suna da lokuta suna da tarayya tare idan ka kalli magariba da isha zaka ga suna da tarayya tare to wata irin sallah ne Allah yake kiranta sallah tsakatsaki wanda ita ba ta da ɗan uwa sai suka ce a ita ce sallar subahi ina fata an fahimta to amma ne mai musanna Abdurrazzaq Allah ya ƙara masa yarda ya ruwaito mana wani riwaya wanda Ibn Jurai Ibn Jurai ya ruwaito daga Imam Nafi' Imam Nafi' shi ma da ya ruwaito suka zo suna wannan magana sai ya ce ya ji riwayat Nawfal ne ibn afwan Nawfal ne ibn Muawiya Nawfal ibn Muawiya ce naji Abdullah ibn Umar yana cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu hiya salatul asr manzo Allah yana cewa la salatul wusta ba sallar subahi bane sallar la'asar ne shi yasa wasu jigajigan malikiya da dama sai suka dawo suka koma kan wannan fahimta shi yasa zaka ga tana da kulawa na daban wannan kenan Allah to ne yasa aka ce ne hujra ahlahu wa malahu don me yasa aka faɗi dukiya aka faɗi iyali ba a faɗi wani abu ba Al-Hafiz Allah ya ƙara masa yarda yake cewa abin da za ka lura da shi anan shine za ka lura galiban irin wannan lokacin za ga mutum ya gama neman kuɗi in a ofis ne lokacin tashi ofis yayi duk yanda ƙarfe uku yayi aka kai ma hudu za ga ofisoshi an rufe in kamfanoni ne a ina ake ana Allah Allah a koma gida shagaltuwa in dukiya ne lokacin da ake samu a suwa-suwa tafin zuwan wannan gwamnatin irin namu ne yanzu za ka ga a lokacin menene da an tashi ofisoshi ne a lokacin ake abin da an ake abin da ake yi kaga ashe subhanallah walillahi masalul a'la an faɗe shi da shekara dubu amma ga shi yana nuna mana rayuwar mu na yau kaga duk wa'innan lokaci lokaci ne na shagala shi yasa zaka ga mai irin wannan tunanin ba ta sallah yake yi ba yana ta neman yadda zai yi ne ya tara ababen duniya shi za mu zo Allah ce duk wanda yodan da irin wannan to shi abin duniyar da kake nema wanda baya wuce dukiya da ƴaƴa ko to zunub wasan asaran da mutum yayi ya fi wanda ya tara waɗannan ya fi kowa kuma ya zo ba yi da shi ina ba ta an fahimta shi yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ka annama wutira ahlahu wa malahu ina ba ta mun fahimta duk a wannan hadisin Allah to shi kalman wutira muna da irin shi a alqur'ani kwalai kwarai muna da shi a alqur'ani alqur'ani ya zo mana lan yatruku lan yatruk lan yatrukum a'malakum a cikin surat muhammad kaga lan harfu nasbin wa qalb min min min an-nawasib yatruku ya hadu da kam wannan ya zama maf'ulin awwal al'amala shine maf'ulin tsani shi ma kenan anan ya zo mana da ma'anan asalbu watan Allah ba zai kwace muku dukiyanku da abin da kuka mallaka ba ina ba ta an fahimta kaga kamar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ko ku tsaya ku yi sallan nan a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko ku je ku shagalta da wa'incan ababen karkatan ababen wanda ko kun shagalta da su babu su da alkhairin da sallah ta tarar ko kaɗan ina ba ta mun fahimta wannan shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana ka annama witira ahlahu wa malahu wannan yana nuna mana girman sallan sallan sallan al'asar to Allah idan sallan la'asar din ta wuce shin daga zuwa kawai in mutum ta zo ta wuce shikenan A'a, abinda malamai suke nufi wanda ya gaza samun ta a cikin jam'i, wanda ya gaza samun ta a cikin jam'i, duk da sabanin da suka zo, duk wasu a imma daga ciki kamar Ibn Habib daga cikin wanda suka ruwaito ma amma a ummuwa tsada Imam Malik suka yi mata sharhi, shi cewa yake aslan abin da ake nufi wanda ya kasance ma bai samu sallar la'asar a farkon mutari ba, ko kuma gairu muhtari kamar mene kamar wasa wato tsakakakin sallah wannan in bai samu a nan ba to ka anna ma wutira ahlahu wa malahu gumma ma yayi asaran gumma asaran shi ya gumma ya bi wasan asaran dukiya da iyali amma amma riwayan al-musannaf na ibn juray wanda ya ruwaito a wajen imamu nafi kaji suna ba ibn jurayj a wannan yana daga cikin babban malamin hadisi wanda imamu nafi ya tambayi shi ibnu jirai ya tambayi imamu nafi ya ce me kake nufi da wannan sai ya ce ai abin da ake nufi idan bai sallan a lokacin mukutarinta ba ya zuwa zaruri bi ma'ana za ta miƙu har ya zuwa lokacinta duk mutumin da ya gaza samun sallah a wannan lokacin ya yi ta a wani lokaci ba da wannan ba to asaran da ya yi ya yi girman gaske ina ba ta ambarinka to wannan abin da wannan hadisi ke nuna mana kenan shi yasa za ka ga sahabban annabi Muhammad babu sallan da suke mata shiri na daban irin sallan subahi da sallan da sallan la'asar sallan subahi domin manzo Allah ya ce asqalu salati ala almunafiqin shine salatu subhi mafi nauyin sallah wanda ake gane munafiki baya yin samun shi shine sallar asubahi haka nan wanda yake rabo yake wuce shi na duniya da lahira sallan la'asar to ya kamata ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu kula da wannan. Alƙur'ani ya gaya mana hafizu ala salawati wa salatin wusta. Ku kula, ku kiyaye, ku lura da dukkanin sallolin nan sannan kuma musamman salatin wusta. Shi yasa Imam Imam Suyuti Jalaluddin Allah ya ƙara masa yarda. Ya ruwaito mana yace manzo Allah ya ƙara faɗi a wani riwaya. Manzo Allah ya ce man taraka al-asra حتى زالت الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله والجدي برسل لأثر حرانا تغطع daga inda take wannan kaman yayi asaran dukiyar kuma ma yayi asaran dukiyarsa da iyalinsa shi sa imamu auza'i Allah ya kara masa yarda yake cewa shi a fahimtansa imamu auza'i yace duk lokacin da mutum fawatuha an tudkhila sha an tudkhila shams as-safra shi yace duk lokacin da rana ka barta tana kai lokacin da tayi falsafatsi bi ma'ana ta kai hudu da rabi zuwa nan yace ai lokacin da ta fita a wajenka ka shiga cikin wannan hadisi kaga anan a fahimtar Imam Auza'i idan muka ɗauki fahimtar waɗanda muke gani a yanzu suna cewa wanda ya sallan la'asar ƙarfe hudu ba ta yi ba sai ya kai hudu da rabi to a wajen imamu auzani su sun ma fita cikin lokacin sallan la'asar duk wanda ya salla a wannan a fahimtar imamu auzani to sun ma fita cikin lokacin muhtari gaba ɗaya ina ba ta an fahimta wannan ko a imma min a immatin islam haka suke da imamu malik haka suka yi zamani shine shekul biladi sham gaba ɗaya wanda yanzu ta zama ƙasashe biyar ina ba ta an fahimta mazhaba yake da shi kamar yadda imamu malik yake da shi sai dai Allah bai azurta mishi gwarazan ɗalibai sun yi ma mazhaban aiki ba kamar yadda aka yi ma mazhaban imamu malik ina ba ta an fahimta a malam ke cewa to gayi nan ka annama witira ahlahu wa malahu wannan tunatarwa kenan kuma abin ban mamaki imamu imamu bukhari da muslim Allah ya kara musu yarda hadisin da ya zo a cikin ruwayarsu imamu buhari ina yana cewa manzo Allah ya ce inna min as-salati salatu akwai wata sallah daga cikin salloli faman fatatu fa annama wutira ahlahu wa malahu duk wanda ya bari ta wuce shi to kuma ma yayi asaran dukiyarsa da iyalinsa gaba daya sai ga wannan riwaya sai ta fassara mana wannan wata irin sallah ce domin wannan sallah ce ta zo a nakira wannan ko sai ta zo ma'arifa sai ya zama na wannan tafsiri ne ga wancan ina fatan mun fahimta to ya kamata in uwa mu kula da lamarin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sallah ce in aka duba fayil naka fayil din mutum in dai sallah ta zama ta fita to komai ma ya fita komai ma ya fita komai zai kyau insha Allah to mu yi kokari Allah ya sanya mu daga cikin masu kulawa albarkan Annabi Muhammad malamin yana ce mana alhadith الثاني وعشرين وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر أفقت قال يحيى قال مالك يقال لكل شيء وفاء وتقصير wannan hadisi imamu yahya ya ruwaito daga imamu malik shi kuma ya ruwaito daga babban malamin nan shine Yahya ibn Sa'id al-Ansari wannan malamin muttafaqun ala jalalihi dalalatihi wa ilmihi wa wara'ihi malamai sun yi ittifaqi akan iman shi da addinin sa da kulawansa da kasancewar shi ginshiki ne a addinin musulunci Yahya ibn Sa'id shi kuma ya ce ya ce Umar bin Khattab sai na Umar dan Khattab خليفة المسلمين انصرف من الصلاة العصر وترانا يا داود صلى العصر فلقي رجلا لم يشير العصر سيجا ونمتن يا هؤلاء الشي ونمتن بيجي صلى العصر بيسام صلى العصر سيدنا سيدنا عمر يتعمش مني ما حبسك عن العصر عن صلاة العصر me ya hana ka kai ko me kake nema a duniya me kake ma a duniya har aka yi sallar la'asar ba tare da kai ba fadakara lahu rajul uzran shi mutumin sai ya faɗa mishi uzuri gashi gashi gashi gashi Allah fa qala umar fafista sannan umar sai ce kai amma ka tauye ma kanka bi ma'ana nafsuka qafafat alayka al-ajr al-azim watan zuciyanka ta tauye maka sai maka asarar lada ne girman gaske kai da zaka zo rata rana kana neman lada da in kana misali habbatin ko da da kwatankucin kayan komayya ne amma ga wannan garaba da Allah ya saukar kayi asararta kamar sai na Umar mene bai gamsu da wannan uzurin da wannan mutumin ya bayar ba yana gani in dai kana da Allah ya baka da rai da lafiya kana kaiwa kana komowa wani uzuri kake da shi fiye da wancan wanda Allah ya ce ajibu da'i Allah ka gani walin rasul ku ansa kiran Allah da manzon Allah zuwa ga abin da ya kira ku akwai abin da ya wuce sallah sai na Umar ya nuna mishi haka wannan malamai sun kai sun dawo shin wane ne wannan shine zamu samu riwayar muwatta na Ibn Habib Ibn Habib Allah ya kara mashi yarda yana daga cikin wasu wani babban jagoran malamin mazhaban Imam Malik yace shi a riwayar shi ya gano wannan mutumin Usman bin Affan ne khalifatul muslimin sai na Usman shi ne aka yi haka da shi. Amma wasu ruwa sun zo suna cewa a'a, wani rajulun ne min al'ansar ina daga cikin bani Hudaida, ana kiransu bani Hudaida ko bani Hadida. wani mutumi ne daga cikin wasu ƙabilu a cikin mutanen Madina shine suka yi kacibir da sayyidina Umar ya mishi wannan sayyidina Umar ya nuna mishi dai akwai kuskure mai girma qala Yahya sai Yahya almajiri Imam Malik yake faɗa mana qala Maliku Imam Malik shi ma da yazo ya ga wannan sai ya ce li kulli shay'in wafa'un wa taqdir komi yana da cika yana da tawaya kenan kamar Imam Malik yana so ya ce mana kaga waɗanda suke lizimtan abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce su ne masu cika abinda Allah ya ce haka nan masu jinkirta sallah a lokacin da su ne masu sauyewa domin girman sallar la'asar ya kai wa lokacin da wasu al'umma suka shagaltar da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayi a wajen yaƙi suka shagaltar da shi ba a yaƙin ba su kuma ba a yi sulhu ba har sai da rana ta nemi ta ja ba a yi sallan la'asar a cikin a cikin lokacin ta muktari ba manzon Allah sai da ya musu mummunan addu'a ya ce saboda sun ji sun sa mun jinkirta salatul wusfa ita ce salatul asu ina fata mun fahimta to ya kamata mu kula da girman sallah wannan yana nuna mana ne kiman musulunci yanda yake ba lokacin sallah domin lokacin sallah zaka ga ba ai maka uzuri ba kai ko ba ruwa ka tafi sallah ka tafi kasa kai sallah kuma sannan manzo Allah ya ce wa ju'ilat li al-ardu kullaha masjidan wa tahura ni ne kadai wanda aka hore ma duk inda nake kawai in tafi kasa in juri al-qibla in sallah ni ne kadai aka yi ma haka sauran duk wasu wasu al'ummatai sai a ce sai sun je inda za su bauta to ka kaddara da za a ce duk sallan juma'a namu nan sai mun je masallacin juma'a mu na gwargwaje duk sallah in za mu yi salatul khams ya kake ganin rayuwar zai zamo sai ya zama da tsanani to amma yanzu a kofar gidanku sai ka yi in ya gagara wani lokaci ka za a kofar in ka fito kan hanya ma ka samu mutane na yi ka yi duk inda kake saboda alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ya kamata mu kula وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه, أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله wannan shi ma imamu malik ya ruwaito mana ya karɓo mana imamu yahya ya karɓo mana daga imamu malik shi ma daga wannan sayyiduna sa'id ibn sa'id sa'id yahya ibn sa'id al-ansari shi ma wannan babban malamin da muka wuto a baya annahu kana yaqul ya kasance yana cewa inna salata inna al-musalliya la yusalli la yusalli as-salata lallai mai sallah yakan rinka yin sallah wa ma fatahu waqtuha lokacin da bata gushe ba kenan me yake nufi lallai da yawan mai kokarin kula da sallah yakan yi sallah a cikin lokacinta watan bita fita ta shiga zaruri ba ko kuma ta shiga wani hali wanda za a ce ai ana neman sai ya kaba'i a ciki ina fata an fahimta yace wala ma fatahu min waqtiha a'zamu da zai yi sallan ma ya yi ta a lokacin mukutari ko ya yi ta a tsakatsaki kenan da lokacin ya shiga kayita ko kuma lokacin na shiga da ɗan jim kaɗan kayita ya ce wannan a'azamu shi ne ya fi mishi girma au afdal wannan au anan su fi bishar au anan tana watan rawin ne ya yi kokwanto shin ko shi dai yahya ɗin nan ya ce afdalu ko kuma ya ce a azamu shi ya sa da ya kawo au domin au a larabci tana zuwa da ma'ana ya kai takwas tana zuwa da ma'anan tahayyir zaɓi kaman kana minkum maridan au ala safarin au aha kaga au anan tufidi ne ne hali wannan wannan wannan sannan inda aka zo ana magana a kafara na azumi shi ma zaka ga tufidu eh tahayyir anan wajen kamar yadda ta zo a cikin suratul ma'ida to a nan suna fi da koya malam ya ce ne a azamu ko ya ce afbalu malam ya ce to in ka yi sallah ka yi sallah a farkon lokaci ko a tsakiyanta a tsakatsakinta afbalu min ahlihi wa malihi ya fi maka arzikin duniya da abin da ka tarar na iyalinsa na duniya gaba ɗaya ina fatan an fahimta to ya kamata dai mu kula da lokacin sallah ya wannan qala yahya qala malik imamu yahya ya ce imamu malik ya ce shi ma man adaraka alwaqta duk wanda ya riski lokaci wa huwa fi safrin gashi shi kuma yana cikin tafiya فأخر الصلاة فاهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله سيزمنا متن يارس كيلوكتشي yi tafiya sai ya jinkirta sallan da kuskure na sahiyan yana mai wannan rafkana ko kuma nasiyar ko ya manta misali mutum ne ya tashi daga zariya daga nan zariya zai je abuja ko zai je kano gashi yana kan hanya karfe ɗaya da rabi ya je kamar ya je gwagwagwa karfe ɗaya da rabi zai kama hanya kamata ya tsaya ya sallah in ya sallah sai ya sai ya tafi ya kama hanyar tafiyar shi kawai shi kenan sai yana ganin a ai in na je waje kaza yana shiga ko sai ya samu direban da bai tsayawa direba direba ya ce ai ni ba ni ba ni ba mai tsayawa bane sai ya zama ne yayi tafiya da shi kimanin awa biyu a cikin moto kaga ya kai ma karfe nawa kenan karfe uku da rabi kaga ya kai ma zai iya kasancewa ko wannan ya manta ne haka ko kuma a'a ya rafka ne yana ganin kamar cewa karfe kaza din nan da yi wakila yana tunanin sha biyu ne ko sha ɗaya da rabi bai zaton haka ba sai da ya je sai ya ga ah ai ya zo ga shi tun tsaya a inda ya zo ga shi tafiyan ya kai nisan ƙasar sannan kuma inda ya zo ga shi har lokacin sallah ta wuce imam malik ya ce to ina hukunci a nan ya ce innahu in kana ƙadima ala ahlihi fil waqt idan ya je ma wa'innan mutanen ko inda ya je ɗin a cikin lokaci ne, to ina hukunci ya ce, Faisalli salatar muƙim, Allah, yana zuwa sai ya cika sallan shi. Ana, Imam Malik ya ce wa in kana ƙadƙadima wa ƙada zahabal waqt idan ko ya je, misali mu ɗauka ya je, sai zama da lokacin sallan ta riga ta wuce. misali abin da ya kamata mai misali da shi a farko ya yi tafiyan a farkon muktari kamar na sallan azhur ya yi tafiya daga karfe ɗaya ya isa karfe uku kaga duk lokacin ta ne to idan ya sauka karfe uku zai yi sallan zai yi sallah cikakke zai yi sallah daidai da irin sallan waɗannan mutane jin lura da cewa sallah ta kama shi yana halin mukim ne yana halin mazaunin gida to da ya ita can in dai lokacin sallan bata fita ba zai yi sallah ne kamar yadda masaunin gida zai yi ba zai yi kasaru a nan ba an fahimta abin da muke nufi karfe ɗaya sallar muktari ya fara shigowa karfe uku tana cikin lokacin ta ne don haka in ya yi tafiya na awa biyu misali daga nan ya je kano idan ya sauka a nan ba zai yi asuru ba zai yi sallah ce ta mukim wasan sallan mazauni zai cika sallan shi to amma kuma me imamu malik ya faɗi wa in kana qad qadima wa qad zahaba al sai ya zamana an samu jinkiri ya ba zariya karfe ɗaya. bai kai cikin garin Kano ba sai karfe hudu lokacin sallar azhur ya wuce har ma ya shiga sallar la'asar to me zai yi anan fali salli salatal musafiri anan kuma idan zai sallah sai ya sallan matafi sai ya sallan azhur raka'a biyu tak anan zai yi malam ya ce li'annahu innama yaqdi mithlu alladhi alayhi saboda me zai biya abin da yake kan shi wata abin da yake kan shi shine idan da ya zo daidai inda inda ake yin inda inda zai sauka sai ya zama na cewa lokaci na nan hukuncin sallah hukuncin sa a farko amma tun da ya riga ya tafi an ƙara awa ɗaya ga gajiya ga wannan kila ma irin halin tafiya ne saukanar yaran ko kuma bataya ya yi wani abu kaga wahala ya zo shi kuma addini yana ƙoƙarin ɗauke ma matafiyi wannan wahala sai a ce to anan zai salla raka'a biyu zai yi ta sallan matafiyi ina ba san mun fahimta to a wannan hadisin a wannan akwai ababen dubawa da dama shin anan idan muka ce sahau a menene kalmar sahau al-imamu qadi iyad الحافظ اليحصبي للتاسم الشفاء ko ba a shafa ba in ka ce a shafa ta faɗa ne da hausa amma sunanta shifa a shifa saboda alƙur'ani na cewa wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin ina fata an fahimta shinun din bil kasra ne shi a wajen shi ya ce abinda ake ce ma sahau shine shughlun an shay'i wata mutum ya shagalta da wani abu ya manta cewa ga abin da yake kan shi shine ake ce ma sahau amma nisyanu kuwa shine ghaflatun anhu idan sahau ne mantuwa ne kai a wannan shi ko gafala shi ko abin da ake ce ma nisyan mantuwa watan ka gafala akan abin da ba wai ka bar shi bane a'a kana so ka yi shi amma wani abin ya ɗauki hankalinka shine ake ce ma mantuwa to nan shari'a ya zo ya ce wa qad qadima ila ahlihi shin sai ya gabato da iyalinsa to kenan ya mafi yawan mazauna nan wajen waɗanda ba su da mata su kuma in suka yi irin wannan tafiyan fa an fahimta saboda shari'a ya ce ga wanda yake da iyali ne ko to amma wannan an faɗi mafi yawa ne bi ma'ana mafi yawa ana shari'a ya duba mafi yawan mutane ya kamata a ce duk suna da mata kaga wanda bai yi ba yanzu kenan sai ya fara mene sai ya fara shiri shi ma a nan wanda bai yi ba zai shiga kamar misali wanda bai da mata yayi wannan tafiyan shi ma wancan hukuncin sallan yana kan shi ba wai kada ka lura da cewa an ce wa qad qadima ila ahlihi ya dawo wajen iyalin shi ne sawa'an wajen tafiya ne ko wajen dawowa ne ko da mara mata ne shi ma wannan hukuncin ya hau kanshi ina fata mun bayyanta a wannan kenan sannan qala malikun imamu malik Allah ya kara masa ya yake cewa wal amru alladhi huwa adraktu alayhi na Allah kaga imamu malik yace al'amarin da na riski mutane akan shi su wane ne mutanen nan idan imam malik ya ce maka wal amru alladhi adraktu alayhi na annasun da yake nufi shine tabi'ai ‘ya'yan sahabbai waɗanda suka ga iyayensu sun ga annabi Muhammad, su kuma sun ga waɗanda suka ga annabi Muhammad. To Imamu Malik in ya zo za ka ji ya ce ma a zaratu alaihim na abin da na riski mutane a kai, bi ma'ana al'umman cikin garin Madina tabi'ai wanda ya riske su. Gama idan muskila ta mas'ala ta rikice, yikan tambaye su ne na tsatsu ba kuma kowa da kowa ba a'a malaman cikinsu yikan tambaya ya kuka ga iyayenku suna yi ya kaza su kuma ya suka ce muku sai su ce haka ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ina fatan an fahimta shi yasa mu a mazhabar Imam Malik abin da mutanen Madina suka aikata hujja ne na shari'a akan mu mu aikata saɓanin shauran dukkan mazhabobi da shafi'iyya da hanafiya da hanabila da shauran mazhabobi masu yawan gaske su ba su ɗauki wannan ba ina ba san an fahimta amma mu hujja ne akan mu a mazhaban imam malik to yace al'amru alladhi adraktu alayhi an-nas wa ahla al-ilm Allah su wane ne ahla al-ilm su kuma waɗanda suka ga tabi'ai at-tabi'u tabi'in kenan yan uwan imam malik domin shi bai ga sahabbai ba ya dai ga waɗanda suka ga sahabbai shi imamu malik tabi'u tabi'in kenan karnin da manzon Allah ya musu addu'a yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu fiyayyan al'umma sune wanda suka rayu da ni darin farko sahabbai waɗanda suka zo bayan su dari na biyu sune tabi'ai waɗanda suka zo bayan su dari na uku sune tabi'ai wannan sune ake ce musu salafus salihin waɗannan uku duk wanda ya fito daga wannan sunan shi khalafu bai zama salaf ba to ballantana yanzu kaga dan shekara 30 a gidanku ko a anguwanku ya gutsura wandan shi ya tara gemu ya ce maka shi salaf ne aka rasa irin wannan inda aka samu wannan fahimta kuma shi kalmar salaf a larabci duk wanda ya rigaye ka yanzu babanka salafun ne a kanka saboda shi ya bara zuwa kafin kai akwai yadda za ka yi ka kokari ka girme shi ɗaninka kai salaf ne a kan shi ka girme shi in ka ce musu so ai kalmar salaf a larabci wanda ya gabaci wani sai ya ce maka ai wallahi ni ina bin su ne saboda koyan su a wajen ibada da mu'amala da wani Allah walillahi masalul a'la ba wani imamu wanda baya koyi da wa'annan magabata dukan su anan suka riko kai naka ne ma kace koyi mu namu ma daga cikin su ke imam maliki na daga cikin su to me ya rage kuma shi za in za a in kaga an ɗauko wannan to an bar fahimtar magabata an koma fahimtar sarrai ina fatan an fahimta to ya kamata mu san mustalahatu na ilimi da yanda malamai suke ijiye su Allah ya sa mun dace to ahlal ilmi sune tabi'u tabi'in to imam malik yana cewa bi baladina bai ce a garin wasu bai ce a garin mu su wane kenan madaniyun mutanen madina shi yasa in wani asari yana zuwa mai ban sha'awa yana cewa innal madinata la tanfi khubathaha garin madina mutumin banza baya iya zama a cikin ta duk mutumin banza baya iya zuwa zama a cikin ta sai zama zuwa Allah ke cewa man istata'a minkum an yamuta fil madina falyamut duk wanda ya samu dama ya mutu a cikin madina to yayi kokarin Allah ya karbi kwanan shi saboda me saboda hadisin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-ansar la yafiquhum illa mu'min wa la yabghuduhum illa al-munafiq manzon Allah ya ce mutanen Madina babu ne san su sai cikakken mumini babu ne zagin su sai wanda yake munafiki duk ko wanda manzon Allah ya mamu stampin cewa munafiki ne fa innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar Ƙur'ani cewa ya yi wa'innan munafukan a wutan jihannama ma a ƙarƙashinta suke. To, ashe kaga bakin da zai buɗe baki ya taɓa sahabban annabi Muhammad, sai yawansu mutanen Madina ne, kaga ya shiga cikin wannan wa'idin. Ko ko ya ce maka, ai wallahi tallahi, ni ba ba ba ni ba ba ina ƙin sahabbai ba ne, amma dai akwai wani ɗan tawaya ne da suka yi, nau'i ne na shi an ci shi ma. Ƙarya ne, nau'i ne na zagin sahabban annabi Muhammad. ko ya ce maka ainihin tarihi nike bi ina bin tarihi ne Allah kana bin tarihi kana taɓa sahabin annabi Muhammad wannan ba musulunci ba ne babu wani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yake sahih hadisin Abdullah ibn Mas'ud rawahu Tabarani sahihi ne manzo Allah yana cewa idza zukira ashabi fa amsiku da an faɗi sahabbai na ku kame kada wanda ya faɗi wani mummunan abu akan su kai duk wannan abin ka kawo da kai sannan ka aibanta sahabban annabi Muhammad in an magana yau ce a ai wallahi shi ba yana yi bane shi an ci yana da launi iri iri akwai wanda zai ce maka ai ina dai saurare ne nau'i ne na shi an ci ko kuma a'a wallahi ni dai ina goyon bayan su ne amma dai ba dai ruwa na da suwana ne shi ma shi ne ko da wanda kuma zai wanda mafi a'azamu daga cikin su ko aqbah shi ne wanda zai buɗe baki ya aibanta sahabi shi za annan imam malik su a mazhabanmu imam malik ya ce in na samu wanda ya aibanta ummul mu'minin aisha zan sa a cire wuyan shi saboda me yake saboda Allah ya ce mana ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin Allah ya yi mana gargadi kada ku ƙara dawowa kada ku ƙara maimaita wani aibanta kalma ɗaya mummuna akan Aisha duk wanda ya wannan ya yi ya ƙaryata nasun alƙur'ani imamu malik in ko san ahalin baiti ne ba mu san mutanen da ya ban san mutumin da ya ci imam malik ba duka aka yi mar aka yi mar walakanci ba dan kaɗan ba amma wallahi yana nan akan alƙur akan zuriyan gidan annabi muhammad dai su suka amma bai taɓa aibanta wani aiki nasu ba ballata na ya aibanta ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad to ya kamata shi ma mu kula kada a yaudare ka da bozozayen abu da menene duba kana duba sanan iri-iri kai ne je ka wannan je ka wannan a ka tsaya ka duba abin da al'a'imma suka rubuta mana a wannan kenan malam ke cewa bi baladina a garin mu wa qala malikum ash-shafaq ma imam malik anan zai mana magana akan shafaqi yace ash-shafaq humratun allati fil maghrib watan abin da ake cewa shafaqi shine wani jajajaja wanda yake sasannin kudu kudu kenan inda rana take fadawa idza zahabatil humra faqad wajabat salatul isha imam malik yace da zaran ka daga bayan sallar magriba da zaran kai haka ka duba in dai kana da garanti cewa babu dijiji nan kwata kwata yace to wannan lokacin sallar isha yayi amma misali yanzu ila inda kake mu muna kwari ne akwai wanda suke tudu in ba ta tabbatar ma cewa na tudu waɗanda suke tudun su ma ba su gani ba ba ka yi gaggawa ba ya kamata ka jinkirta amma in kana da garanti ko abinka ba a ce dole sai ka tsaya ka zuma sai wanda ya yi masallaci kaza ko sallah ba ko masallaci kaza kamar misalin sallar buɗa baki ne lokacin lokacin ramadan ka'idan shi faɗawa rana to amma kai ba ka da garanti tun haka dole ka yi hakuri ka jira ka jira a kira sallah duk in ba haka ba garin kilo sai ka ja bau garin gaggawan ka nuna kai wannan sai ka je ka jawo kuku ina fatan an fahimta to ya kamata mu rinka kulawa imam malik ya ce mana wa kharajat min waqti al-maghrib imam malik ya ce da zaran kaga wannan jijiran ta tabi to lokacin sallar magriba ya tafi lokacin sallar isha ta ji Allah to imam malik ya ce mana haka ai abin da yake nufi a nan muhtari na sallan magariba wasan lokacin muhtar nata ya tafi amma in ba haka ba ai dare tsawon dare gaba ɗaya lokacin sallan magariba ne shi haɗewa yake yi da sallan isha ina fatan mun fahimta sannan a wannan matsalan imamu malik Allah ya ƙara masa yarda haka ya kawo wannan kuma shine ra'ayin malamai mafi yawa sai hadisi na ƙarshe ina cewa addatni an malikin annabi an abdullahi ibn umara ugmiya alaihi fa zahaba aqluhu fa lam yaqdi salata imamu malik Allah ya ƙara masa yarda ya ce abdullahi ibn umar an bige shi watan wata rana ya suma bayan ya suma sai hankalin shi ya tafi da ya tafi sai muka ga ya farka da ya farka har lokacin sallah ya wuce sai bai rama wannan sallan ba qala malik imamu malik yace wa zalika fi ma nara wannan shine abin da muke zato wallahu a'lam amma Allah shi ya san abin da imamu watan abdullahi ibn umar ya dogara da shi kenan imam malik yana nuna maka bayi da yaqinin hukuncin wannan amma a imma da suka zo sun fahimci cewa imam in shi abdullahi bin umar da ya suma har sallah ta wuce da ya farko da ya farfado bai rama ta ba ya dogara da abu ɗaya ne hadisin manzo Allah da yake cewa rufi'atul aqlam an al-majnun hatta yafiq wa an as-sabi hatta yahtalima wa an wa an an-na'ib hatta yastayqiza manzo Allah ya ce an dauke ma mutane uku alƙalami ba a rubuta musu zunubi mahaukaci sai ya warke, mai bacci sai ya farka, yaro ɗan ƙarami sai balaga ta zo mishi. Don haka wanda su ma ta same shi, aka rasa hankalin shi, shari'a tana ba shi hukunci hukuncin mahaukaci. Daga lokacin da hankalin shi ya dawo, a lokacin zai fara e sallah ba zai rama wanda ya wuce ba. Ina fatan mun fahimta, shi yasa Imam Abdullahi bin Umar bai rama ba. Amma Imam Malik ya ce, Innal waqata qad zahar domin lokacin da zai rama sallan ya riga ya wuce fa amma man afaqa fil waqti amma wanda ya suma sai ya farfado a cikin lokacin sallan kuma daman bai riga ya sallan ba imam malik ya ce fa innahu yusalli wannan dole zai yi wannan sallan da take cikin lokacinta amma da ta wuce to sai ya shiga cikin wancan hukuncin ina fatan mun fahimta da fatan Allah ya amfanar da mu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai tambaya shi ya hayan ya a ba tsarafi bane ta ce ai abin da za ka lura annahu qala shi wannan zai zama mawqufi ba za a kai shi ga hadisi ko mursal ko mursal ina ko muslim ina ba Thank you. mutum ne kamar zai tafiya sai ya zama akwai ya ɗauki mara lalata azumi mara lafiya wanda ko ciwon da ya Allah a wannan ba hukunci ba ne misali mu a mazhabar imamu ba ne tafiya daga nan ta zuna ma ba a masa asali ba ta kai nisan da za a yi masa asali in ba kai nisa a cikin gari ba a masa asali sannan tafiya zuwa Kano za a iya yin mata kasaro amma daga nan zuwa Kano ka lura ne shari'a ta kawo inda wahala yake ka gani inda wahala yake kamar kana minkum maridan aw ala safari amma kan kaman ki haƙon Annabi Muhammad sukan yi tafiya mai nisan gaske a ƙasa su yi yaƙi kuma suna azumi domin ka zuwa su fada ku lura gaba ɗayan kasafai suna azumi suka yi kuma suka zama kamar a cikin kalilan suna zara ba su da kan kafira kalilan to kada addini ya zamo wasa mutum ya ce wani yana ciwon kai ya sha azumi ko zai tafiya zuwa nan da ya sha azumi ko ya tafiya daga nan zuwa Kano ya sha azumi a'a ba an ce kada yi bane amma kada yi mai da addinin Allah wasa ana magana tafiya ne mai nisa wanda zai kawo wannan ina fatan an bayyana da fatan Allah ya yi albarka yayi kuskure mana yayi tafiya zuwa daga nan cikin garin Kaduna nan farko babu babu kasur a nan amma in ya tafi a daga nan zuwa abin da ya kai maka da cikin kano ya kai amma irin matsalar zahiriya da wasu daga cikin masu ganin duk motsin tafiya za ka iya yin kasar kaga irin wa'annan mazaba ne zai makbul da yawa malaman sun su kula da ala bar mu an ka tambayar malam salihu sun ce ke da fasal malam salihu kamar yanzu wanda ke tafi da shi To, shi dai mu a mazhabar imamu malik yin fasiki sallah bai halatta ba. Ina ba ta haka kuma da yawa daga cikin al'umma sun yi. Mutum ne mun san ya shahara da zagin sa a ban annabi Muhammad. A ba ma ɗauko shi mu ce ya zama mana limami ba a masallaci. Ya shahara da aibanta sahabban annabi Muhammad ai Allah mu muna tuhuman addinin shi ma. Duk bakin da zai iya buɗe baki ya aibanta waɗanda suka na ƙarfo mana addini suka ba da rayuwarsu da kauri ya ce zai aibanta su to ai mu addinin shi ma muna kokarta shi. Ina ban da fahimta wannan bai halatta mu ya ce zama mana limami ya rasu bi ba mu nemi koda mutum koda bai kai shi da ilimi ba in dai ya san abin da ke gyara sallah da ɓata sallah ya kuma ɗan iya ko zai kuma iya karatun fatiha kai ko da da kulku wannan ne yayi wannan sallah ya ji mana mu ije wancan wanda zai ɓata addinin mu da aqidar mu gaba ɗaya wata rana ma musulunci mu zo muna yaki mu ina ba ta an fahimta to Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya jikan malam muktari Allah ya masa rahma Allah ya ara masa rahma barkan Allah ya san rashin da ya wa addinin musulunci Allah ya sanya shi a mizanin adalci jama'a ya kamata mu kwantar dan uwan mu waɗanda su ne ruhin angon masu fada gudunmuwa za ka ga Allah na ta ɗauke mana su ba mu daɗe ba muna raɗaɗin dukkan malamin mu ma da Allah ya ƙara masa rahma ga kuma babban ɗan uwanmu aminin mu abokin mu shi kuma wanda mu a tarihin mu ni dai ba sun kane ka wallahi ba san wanda Allah ya hore mu Qur'ani daga cikin mu almajiran malam wata irin malam Musa ban san kuma wanda ya sallama ma rayuwar shi tun takowar shi irin wannan bawan Allah ba da zari a kai ba amma ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala yi to mu ma mu shirya domin ya tabbata manzon Allah wata rana yayi sallan janaza na wata ya tsaya a kabarin ya kuka ya kuka ya ce masa rabban shi da misli haza fa a'idu irin wannan kowannen ku ya shi yau ina annabi Muhammad ina sahabban annabi Muhammad kuma inda Allah ya kai mana hadisi da malam Bukhari watan wata rana za a je a kai wannan to ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu zama mutanen birki kamar yadda kuke an fata shi فاتن الله يقارى وسرحمة ومن كما نام الله يسجى يزم ميزات الحسنات النفس الله يسرحمة البركة الذي يكون